الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله باب الهما من فيه جهنم باب واتو ززبي daga tirarin jahannama ne daga tirarin jahannama wato yake sa wato ake samun zafin da ake samu na zazzabi حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مالك يا كبر قبل دان عمر رضي الله عنه ما الله يدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم شي عبد الله بن عمر يا كبر daga annabi صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhumma shi dai zazzabi min fahi jahannama daga hucin jahannama ne fa adfi'uha bil ma'i ku bishe fa adfi'uha ku bishe ta bil ma'i da ruwa qala nafi'un man nafi yace wa kana abdullahi yaqulu abdullahi ya zama yana cewa yakshif annar rijza ka yaye mana azaba ya ubangiji shi yasa ake son mutum yana zazzabi a samu yanki a sa ruwa a rika dandana masa yana kawo saukin zazzabin saboda zai rage gani ya ne ke taɓa-taɓa duk taɓa-taɓan nan to mu je حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء سوى وفاطمة بنت المنذر تشتوى أن أسماء بنت أبي بكر يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما لا يدرسه كانت تازم إذا أتيت بالمرأة إذا أكا كامت متشي قد همت tana cikin yanayin zazzabi ta du'ulaha sai ta mata addu'a wato akhazat akhazat alma'a wato sai kuma ta riƙi ruwa ko kuma ta dulaha sai ta kira laha gare ta aka zata ma'a sai ta riƙi ruwa ko kuma duk wancan dai ko ta ne mata addu'a ne ta mata addu'a kuma aka zata ma'a sai ta sai ta ibi ruwa fasabbatu sai ta zuba ruwan baina ha tsakaninta ko baina jebiha da tsakanin aljihun ta wato daga saman ta har zuwa kamar har zuwa wato haƙarƙarin ta kirjinta sai ta zuba mata ruwa kala ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ya amurna yana umartar mu an nabrudaha mu sanye wato zazzabi bil ma'i da ruwa mutum yana zazzabi mu rika dandana masa ruwa a jiki amma da dama a sashi ya je ya wanka duk zai samu sauki insha Allah حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي هشام يتي بابان سيا باش لاباري أن عائشة تشكو بابان سيا كبو دغا أن عائشة النبي تكون أن عائشة تكبو دغا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي الهمة تزاي زبي من فيه جهنم دغا هوچن جهنم ني فأبردوها كسن ياتي بالماء دروا حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن ابايه بن رفاعه عن عن جده رافي بن خديج ابايه بن رفاعه يا كربو daga kakansa rafi bin khadij to shi rafi bin khadij kala yace sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhumma wato humma zazzabi min fahi min fauhi jahannama daga wato hucin jahannama ne fa abriduha ku sanya ya ta bilma'i da ruwa kaga can ya ce min faihi ko nan kuma min fauhi eh wato kaga can wato azuwafi ya yi kenan ko Eh, fai faihi yawa fau- fauhi Eh, can ya ya azuwafi ya yi nan ko ya yi masa wawi ya san duk dai hurufin illati ne Hmm.
باب من خرج من قلبه لا تلائمه حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثه ان ناسا او رجالا من قبل مؤمنه كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام وقالوا لا نبي الله انا كنا اهل بريء ولم نكن اهل ريب فاستوطنوا المدينه فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وبراء وأمرهم أن يخرجوا به فيشربوا من ألبانها وأقوالها فانطلقوا حتى كانوا ناهية البرمة كفروا على إسلامهم وقتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوجة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث فبعث السلام بأسرهم وأمر بهم فصبروا أيديهم وقطعوا أيديهم وتلقوا في ناهية الهرة حتى ماتوا على آلهم
babu man kharaja min ardin la tulaimuhu babu wanda ya fita daga kasar da la tulaimuhu ba ta dace da shi ba Eh, mutum zai iya zuwa gari sai zama da yanayin garin to bai dace da lafiyarsa ba Eh, wani yanayinsa sanyi yake so idan ya je gari mai zafi to sai ga yana samun matsaloli wani kuma yanayinsa na sanyi ne idan ya je mai zafi to zai zama ya samu matsala to shi yasa da wato shi ne yake cewa to me hukunci a cikin wannan حدثنا عبد الله بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك حدثهم قتادة yace Anas dan Malik ya zantar da su anna nasan cewa wasu mutane auru jalan ko dai wasu mazaje ne min ukulin daga ukulu eh, dangi ne na dangi ne ko urenata da urenata su ma dangi ne kaddimu sun gabato ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata kallamu bil islami sai suka yi farci da musulunci suka shiga wato musulunci to kalu sai suka ce ya nabi Allah ya annabin Allah inna kulla- kunna ahla dar'in mu dai mun zama wato masu wato ahali ne na dabbobi eh mu wato muna wato kiwon dabbobi ne aikin mu walam ta walam nakun ahli rifin mu ba mu zama wato ahli rifin mutanen wato kawai manoma ba sai ka wato su manoma daban su kuma masu kiwon dabbobi daban to su masu kiwon dabbobi ne ahalu dar'in eh, ba wato masu manoma ba ne to shikenan wastaqamul madinata sai suka wato ki yanayin madina madina sai zama na ma'ana yanayin madina bai dace da su ba eh, fa amara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zawjin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a ware musu wato raƙuma wabira'in ya umarni kuma a basu makiyayi wanda zai kula da raƙuman kuma ya kula da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a rika yi musu eh wa amarahu sai manzo Allah ya umarci su an yakhruju su fita fihi a cikin sa wato fayashrabu fayashrabu su je su sha min albaniha daga nonon raƙuman wa abwaliha da bawulinta to fandalaku sai suka tafi hatta kanu nahiyatal harrati har da wato suka zama a nahiyar harra to da suka ga sun baggari sun sun nisa to kafaru sai suka kafirce ba da islami ba da sun shiga musulunci sai suka yarda wa qatalu ra'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake masa kiwon wa'annan dabbobi to shikenan sai suka kashe shi ma wasu zauda sai suka kore raƙuman kuma sai suka kashe shi suka kore suka tafi da raƙuman fabalagan nabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan labari sai ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da ya faru fa ba asad dalaba sai ya nemi wato masu nema eh, fa ba asad dalaba eh, wato masu nema waɗanda za su je masana hanya eh, irin su wannan wato akwai masu wannan kamar dai ilimin kafi ne kafi eh wanda mutum ya zo ya dubi kafa wannan da wannan sai ya san suna da nasaba ko ba su da nasaba to haka nan irin wayannan masu ilimin idan suka zo a sahara suka duba hanya in an bi ta yau sun sani sai ce ɗazu an bi hanyar nan idan kuma jiya aka bi sai jiya aka bi wannan hanya eh za su iya cewa to da akwai mutane akan wannan hanya za a same su eh ko kuma su ce a akan abu wannan hanyar Allah ya ba su wannan ilimin to shikenan sai manzo Allah ya sa aka nemo masu nema sai suka tafi fi asari a cikin gurabunsu to suka je suka same su suka kamo su suka dawo da su wa amara bihim manzo Allah sai umarni da su fa samaru a ayinahum duk aka kwakule idanuwansu eh wa qadahu aydihim aka yanke hannayensu eh wa turiku sai aka bar su fi nahiyatul harrati a nahiyar wannan harrar hatta matu har dai suka mutu ala halima a yadda suke manzo Allah ya ce ai musu haka a bar su anan eh domin ai abubuwan da suka yana da yawa sun yi kisa sun yi sata ai hiraba ce eh sun yi ridda eh, kaga ridda ridda hukuncin su kisa ne eh, fashe hukuncin su kisa ne ko eh, kashe kuma wannan mutumin shi ma kisa ne eh
باب ما يذكر في التأمل حدثنا مسلم بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي سعيد قال سمعت إبراهيم بن سعد أها.
سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم إحداكم ببئة فلا تدخلوها وإذا وقع بئة وأنتم بها فلا تخرجوا منها وقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا تنكره
قال نعم قال نعم babu ma ya yuzkaru babu abin da ake ambata fi da'un cikin annoba eh me me hukuncin annoba aka tashi gari ko ƙasa ta shiga cikin wata annoba حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال حبيب بن أبي ثابت يتشي سميت إبراهيم بن سعد ناجي إبراهيم بن سعد قال يتشي سميت أسامة بن زيد شيكم يتشي ياجي أسامة بن زيد يحدث سعدا ينا واتو باوا سعد لاباري eh annabi shi kuma labarin da yake bashi shi kuma ya jiyo shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza samitum bi da'un bi ardin idan kuka ji wani gari ana yin annoba eh kamar muna nan Kano sai muka tashi za mu yi tafiya Zaria sai muka ji Zariyar kwalara ta barke misali ko kuma Maiduguri muka ji akwai wata annoba ta barke a can to yace to fala ta dukuluha manzo Allah ce kar ku shiga garin eh kar ku shiga garin to wa iza waqa bi arni idan kuma annobar ta faru a kasar wa antum biha ko kuma kuna cikin kasar kace to fala ta kharuju minha kar ku fita daga kasar a cikin wata ruwaya firaran yana kuna gudun annobar to kar ku fita ku zauna eh ka- in kuma fita ce ta kama ku ba wai za ku fita don ku guje wa annobar ba ne eh to shikenan fita ce ta kama ku za ku fita to shikenan sai ku fita wannan eh amma wai ku fita ku ce kun gudun annobar to shine ba ba abin nan ba ba a yarda da shi ba a shirance eh fala ta harju mina ko ku fita daga nan wa qultu sai na ce a anta sami'tahu yuhaddisu sa'adan eh kai kaji zaid yana zantar da sa'adu wannan labarin wala yunkiru kuma sa'adun baya inkarin wannan maganar yana faɗa masa bai inkarin cewa abin ba haka ba ne eh ƙala na'am sai ce yaya na ka bai sa maka na'am ba eh
السلام الله بن يوسف اخبرني مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخشابي عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن الاول عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان في سرقه لقيه امراء الجهاد ابو بيلة بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام قال ابن عباس فقال عمر اكتب للمهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم فأخبر وأخبرهم أن الوباء قد وقع بشام فاقتله فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تكرمهم على هذا الوباء فقال التقوا عني ثم قال ادعوا للأنصار فدعوهم فاستشارهم فصلحوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال قولوا لي من كان هؤلاء من مشرك قريش مهاجر مهاجر الفتي فدعوتهم لم يختلف بهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تكرمهم على هذا الوبال فنادى عمر بالناس اني مصبر على بحر على بحر فاصبروا عليه قال ابو بكر بن الجراح اكرارا منك لله فقال عمر لو غيرك قال ها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك ابن حركت واديا
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس إيه شي عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل يا كربو daga عبد الله بن عباس yace anna umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kharaja ila sham ya fita ya tafi sham ma'ana sannan yana amirul muminin eh, shi sayyidina umar a lokacin shine amirul muminin to ya fita wato ya tafi sham hatta idza kana eh, bi sarga hadda yayin da yana wani wuri da ake ce masa sarga to da qihu umara'ul ajnadi eh, wato sarakunan ajnad sai suka wato suka tare shi wato abin da ake nufi ajnad ajinad garuruka ne na- na- na wato na area wato sham Eh, gari a gari biyar ne Eh, ga- ga- gari ma- birni biyar ne aka hada ake ce musu ajinat akwai palestine a ciki akwai jordan a ciki akwai Him- himsa a ciki akwai kuma kas- ah, ka- ah, kans- kan- menene? Kans- kansarina kansarina a ciki akwai dimishka akwai dimishka a ciki wato su gari ne garuka ne guda biyar su ne ake ce musu wato al-ajinat to wanda suka haɗu da shi jagoran su shine Abu Ubaid bin al-Jarrah eh sai suka haɗu da Abu Ubaid bin al-Jarrah da sarakunan duk wayannan garurukan wa ashabu da abokansa fa akhbaruhu sai suka bashi labari annal waba'a cewa wato annoba qad waqa bi ardi sham annoban nan ta zo ta sauka kasar sham ma'ana a sham yanzu annoba ake yi ƙala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce ƙala umaru sai na umar ya ce ud'uli wa ma'ana sai abdullahi ibn abbas ya ce sai na umar ne ya ce masa ud'ulil muhajirin al-awwalina ka je ka kira mun muhajirai na farko wato waɗanda ake nufi da muhajirai na farko su ne wanda suka sallaci ƙiblataini eh, sun salla- sun sallaci sallah ka'aba kuma sun yi baitul maqdis eh wanda suka sallaci su ne ake ci musu a- wato muhajirun al-awwalun eh fada'ahum sai ya kiran su fasta shawarahum sai ya nemi shawararsu su fa akhbarahum sai ba su labari annal waba a cewa annoba kar waqa bi sham ya afku a sham kuma gashi yanzu mun doshi sham amma kuma gashi an ce annoba ake yi fakatalafu sai suka yi sabani su a tsakaninsu faƙala ba zuhun sashinsu sai ce kada kharajta kai dai ka fita ya amiral mumin da amrin saboda lamarin isar da lamarin allah eh wala nara an tarji a anhu muna ganin kak ka koma ka bar wannan ka koma wato saboda an ce annoba ka koma baka cikar da wannan lamarin ba waƙala ba zuhun sashinsu kuma ya ce a ma'aka baƙiyatun nasi ai kana da wato sauran mutane wa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa duk akwai sauransu yanzu a cikin wannan tafiyar ta ka ya tsaya amiral mu'minina eh to wala nara ji ɗaya bangaren kenan eh wala nara to duk mu dai muna ganin la tuqaddimahum ala hazal wabai kakka ja su ka shigar da su cikin wannan annoba eh kakka tafi da su ka shigar da su wannan annoba faƙala sai sai na umar ya ce to irtafi wa anni ku tashi ku tafi shikenan sai suka tafi sun maƙala sannan sai ce da abdullahi bin abbas eh ud'uliyal ansara da kira mun ansar mutanen madina ya ce fada autuhum sai na kira wasu fasta sharuhum sai ya nemi shawararsu su ma fasalla ku sabilal muhajirina sai suka bi hanya irin hanyar muhajirai eh, su ma suka rabu biyu kowa ya faɗi ra'ayinsa wa talafu sai suka yi saɓani ka ikhtilafihim kamar wato saɓanin muhajirai faƙala sai sai na umar ya ce su irtafiu anni ku tashi daga waje na ku tafi sun maƙala sai ya ce da shi sai ya ce da abdullahi kuma abdullahi dan abbas ud'uli wato sai ya ce da abdullahi kuma dan abbas ud'uli ka kirawo min man kana hahuna min mashihatu quraish wanda ya zama anan daga cikin dattijan qurayshawa wanda suke dattijai min muhajaratul fatih wanda suka yi aka yi wato hijira da su kuma suka je fatu makata aka je aka buɗe maka da su yace to ka kirawo min su eh faƙala sai abdullahi bin abu sai kenan fada autuhum ya ce abdullahi na abbas ya ce sai na kira wasu falam yaktalib minhum alaihi rajulani ba wanda ya saɓani daga cikinsu akan abin da suka ya kira wasu akai faƙalu sai suka ce nara mu dai muna ganin an tarji abin nasi ka koma da mutane kaka shigar da su cikin halaka wala tuqdimahum kaka gabatar da su ala hazal waba bisa wannan annoba fanada umar fin nasi sai sai na umar ya kira ya ce ashe ayye kuwa a cikin mutane inni musabbihun ala zaharin wato ni dai da- zan wayi gari akan bayan dabbata Eh, ni zan wayi gari akan bayan dabbata ma'ana da an yi asuba ba za ku same ni ba sai a bayan dabbata ma'ana zai zai zai je zai wai ku hakura mana ku hakura ku je da yin hayaniya ba zan ba na ku zama a nan Aha. Eh, ya ce in dai aka gama sallah asuba to ni ba za ku same ni ba sai akan bayan dabbata ma'ana zan koma to shikenan fa asbahu sai suka waye gari alaihi a kansa kala abu ubaidata sai abu ubaidata ya kala abu ubaidata bin jarrah eh sai abu ubaidata bin jarrah ya ce da shi a firaran min qadarin lahi ka yi haka ne dan ka guje wa wato kaddara Allah eh fa kala umar sai na umar ya- ya ya- ya ce da shi lau gairuka ƙalaha ya aba ubaidata da waninka ne ya faɗi wannan da ya ga abin da zan masa amma tun da kai gaba da to na gare ka. eh eh, to tun da kai ka faɗa to shi ke na ga amma da wani ne ya faɗa lau ƙala lau ƙala gairuka lau gairuka kai ƙalaha ya aba ubaidata to da ya ga abin da zan masa eh sai ce na'am sai na umar sai ce eh haka ne abin da ka wanda firu min qadar la ila qadar la za mu gudu daga- za mu gudu daga daga kaddarar Allah zuwa wata kaddarar Allah eh yace a rayta ka bani labari lokana laka ibulun da kana da raƙuma habada wadiyan wato shi raƙunan nan suka sauka wani wadi lahu udwatani wadin yana da gefa guda biyu ihdahuma ɗaya gefen hasbatan mai yabanya ce wal ukhra ta biyun kuma jalbatan mai fari ce fako ce babu babu wato abin da za a ci a ciki alaysa in ra'aita al khasbata ra'aita ha bi qadri lahi yanzu baka zama in ka je wajen mai yabanya nan kai kiwo a nan ba kai kiwo ne da ikon Allah ba eh ai ka kai kiwo ne da ikon da kai kiwo da ikon Allah to wa in ra'aita al jalbata ai ita ma ra'aita ha bi qadri lahi in can ka fada shi ma da ikon Allah ka fada eh ƙala sai ce fa ja'a abdurrahman bin auf can sai kuma ga duk wayannan asharatul mubashirun ne abdurrahman bin auf shi ma yana cikin wanda aka yi masa albishir da aljanna eh to shi baya nan da aka fara wannan eh to da idawo ya ji sayyidina umar ya fita ya tafi ya ja rundunar an yi sham to shikenan sai ya bi su to shikenan ana can ana wannan katabar zar to shikenan sai ga abdurrahman bin auf ya zo to kana muta gayyiban ya zamo ya fuku baya nan fi ba da hajati ya tafi wata tafiya akan bukatunsa da ya samu sai na umar ya jinyo tawarga sun taho da ya koma ya samu labari sai ya biyo su faƙali sai ya ce da sai da umar ya ce da shi inna indi fi haza ilman ce wannan abin da kuke ciki ina da ilimi a cikinsa eh, ina da ilimi a cikin wannan sai sai na amur ya ce to faɗi me iliminka sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum bihi idza sami'tum bihi bi ardin idan kun ji da shi a ƙasa to fala taqdamu alaihi ma'ana kun ji da shi ma'ana kun ji annoba a ƙasa to fala taqdamu alaihi kan ku gabata a garin eh wa idza waqa bi ardin wa antum fiha biha idan kuma abku annoba ta sauka a ƙasar ko kuma kuna ƙasar yace to fala takhruju firaran minhu kan ku fita don ku gudu eh ku ce an fara annoba bari mu gudu mu bar garin a'a amma in tafiya ce ta kama ka zo za ka yi kwana uku a kwana na ɗaya ko na biyu annoba ta sauka in kwanan ka na uku ya cika ka fita ka yi tafiyar ka ai dama a haka tsarin ka ya taho eh to shine kala shike na fahimi da Allah Umaru sai sai na Umar ya gode wa Allah fan sun man sarrafa sannan sai ya juya ya koma Madina eh tunda an samu wato an samu hujja cikakkiya ga sahabi ɗaya daga cikin wanda aka yi musu albishir da aljanna kuma ya ce ya ji manzo Allah ya ce kaza ma- hadisi ne marfu'i ka gani to kaga ba wata magana sai komawa amma da can duk kama kama aka rika yi amma yana zuwa sai ya yanke wannan hukunci حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا والد بن ابن شهاب عن عبد الله بن ابي ان عمر خرج الى الشام فلما كان بسرقه خرجه انه وباء وباء بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأمر فلا تحرموا عليه وإذا وقع أمر وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر عبد الله بن عامر يتي أن عمر شاه سيدنا عمر خرج يا فت إلى الشام يا تفزوا الشام فلما كان بسرقة يا عند يزو ونولي da ake ce masa sarga to balagahu sai labari ya riske shi annal waba'a cewa annoba qad waqa bi sham ya abu a sham annoba ta sauka a sham to fa akhbarahu abdurrahman bin auf sai abdulrahman bin nawaf ya bashi labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce idza samitum bihi bi ardin in kuka ji da wannan a ƙasa to fala tagramu alaihi kar ku gabata a wannan ƙasar wa idza waqa bi ardin idan kuma annoba ta hada a ƙasar wa antum biha ko kuma kuna cikin ƙasar to fala takhruju kar ku fita daga ƙasar firaran minhu don kuna neman wai ku gudu daga wannan annobar ba a yin haka
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن معين بن المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عبد الله بن
تو حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نعيم المجمري إيه، عن ابي هريره أما تو نعيم المجمري شيخ ابي هريره رضي الله عنه الله يرضى شي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يدخل المدينه المسيح المسيح الدجال ba zai shiga madina ba wala da'un haka ma annoba duk inda za a yi annoba a yi ta amma ban da madina manzo Allah ya faɗi wannan Hmm.
فسلامة بن إسماعيل حدثنا عبد الواجد حدثنا قاسم حدثتني حفصة بن سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بمرات قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم حدثنا أبو قاسم عن مالك بن أخوين عن أبي سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقتول شهيد والمقتول شهيد مم. حدثنا موسى بن اسماعيل كو حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني حفصة بنت سيرين عاصم يتي حفصة بنت سيرين تازن تدني قالت تشي قال لي انس بن مالك انس بن مالك يا غيا من رضي الله عنه الله ya yarda da shi yace ya haya bima mata wato ya haya da me ya mutu ya haya ya mutu eh ma'ana annabi haya ya mutu ƙultu sai na ce mina ɗa'uni ai ya mutu ne a cikin wato annoba ƙala sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce a ɗa'uni shahadatu duk wanda ya mutu a cikin annoba ya yi shahada Eh, li- eh, shahada ce da kullum musulmi ga dukkan musulmi ai dama ya shahada musulmi ne yake shahada ba kafiri ba Eh, a ɗa'uni shahadatu li kullum musulmi ita annoba duk wanda ya mutu a cikin annoba yana musulmi to ya yi shahada sai aljanna kawai Eh, ba ba a yi masa hisabi ma ba ma a cewa a kawo kayansa Eh, dama ya an faɗe su da kaga kamar kamar wanda ya yi- ya mutu a annoba wanda matar da ta mutu a halin haihuwa ita ma shahidiya ce mabuduni ma ciwon ciki shi ma shahidi ne wanda aka kashe shi a halin mutarak shi ma shahidi ne sai kuma wani su su bakwai ne eh, an faɗe su to duk wa'annan da sun je lahira hanya a buɗe take Mm. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة يا كربو دغا أبي سالم كي يا كربو دغا أبي هريرة shi kuma abu huraira ya karbo wani nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almabdunu mai ciwon ciki da yana ciwon ciki har ya mutu to shahidun ya yi shahada almad'unu wato wanda yake wato wanda ya shiga wato aka soke shi eh, mad'uni kenan shi ma shahidun shi ma shi ma ya yi- ya samu shahada ko kuma ma- ko kuma mad'unu ko wanda ya mutu a da'un a da'un wanda ya mutu a da'uni annoba eh, mad'unu wanda ya mutu a cikin wato da'uni annoba shi ma shahidun ya zama shaida ne ya zama shahidi haka nan ma wanda aka soke shi da wani abu a ciki shi ma ya mutu shi ma shahidi ne ya- ya- yana daga cikin wancan guda bakwai din eh قال أجل السالم بالداوود حتى إسحاق أخبرنا قال حدثنا داوود بن أبي أنه كان عذابا يخفف الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين وليس من قبل يخاف طاغوت فيمكث في بلده سابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد نابعه النبر عن داود Allah kiyaye babu ajirin sabiri babu ladan mai haƙuri fiɗawun a cikin annoba Eh, mutum ne yana gari aka ce annoba ta sauka gari kuma ya haƙuri Eh, ya ci gaba kuma ya ci gaba da ibada ya ci gaba da kuma roƙon Allah Allah ya yi حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا داود بن أبي أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أن عائشة يحيى بن يعمر يا كرؤر جنان عائشة الله يجزي إتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم أنها شوى إتا إن ji shi ya haibi ne a mara yake cewa akhbaratna ita na Aisha ta ba mu labari annaha cewa ita sa'alar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an da'uni ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga annoba to fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labari annahu cewa lamarin da sha'anin kana azaban ita dai annoba ta zama azaba ce ya ba'asuhu Allah Allah yake aiko shi alaman ya sha'u bisa wa'anda ya so eh faj'alahu Allah rahmatan amma Allah ya sanya annoba ta zama rahama ce fa lil mu'mina ga mu'mine yace fa laysa min abdin yace babu wani bawa ya kawo da'unu yana gari wato annoba ta sauka garin fayam kusu ya haƙura ya zauna fi baladihi a garin nasa sabiran yana mai haƙuri ya alamu kuma yana mai sanin annahu cewa dai shi dai lamarin da sha'anin lan yusibahu illa ma kataballahu lahu ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa to duk wanda ya haka to illa kana lahu misal ajr shahidi sai wato misalin wato ladan wanda ya shahada zai kasance gare shi kamar shahidi a fagen yaƙi abinda za a ba shahidi a fagen yaƙi to za a ba shi eh ta ba hun nadru nadru ya ta ba hadisin an dawo da daga dawuda باب بكتاب القرآن والمعوذات حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا إبراهيم بن معمر عن الزهري عن قوة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث على نفسه في القرآن بما تكون بالمعوذات فلما سئل كنت أمكث عليه بهن وأمسك بيدي نفسه لبركتها فسألت الزهري كيف يمكث قال كان يمكث على يديه ثم يمكث بها وجهه
babu ruqiya bayan babu ruqiya bil qur'an da al qur'ani wal mu'awwizat eh wal mu'awwizat da wato qulauzai eh حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن أورة عن عائشة أورة يا كربورة عن عائشة رضي الله عنها الله يرضيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه يا ما ينا توفي سكنس ينا وكنس توفي صلى الله عليه وسلم في المرض أهال جنيا الذي مات فيه وندي وفاتي فيه أولا جنيا ينا ينتوفين بالمؤوزات المؤوزات إيه falan ma me falan ma sakula yayin da jikin manzan Allah ya yi nauyi ba zai ba ya iya komai ta ce kuntu ni ne na kasance an fusu alaihi bihinna nake masa tofi bihinna da wa'annan mu'awwizat din eh wa amsahu biyadi biya wa amsatu biyadi nafsihi kuma wato ina shafawa da hannun kansa hannunsa shi manzan Allah li barakati ha saboda albarkata eh fasa altu zuhuriya sai na tambayi zuhuri kai fa yamfusu ya yake yin tofin ƙahar sai zuhuri ya ce ai kana yamfusu ala ya daihi ya zama yana yin tofin a hannunsa sun mai yamsu bihi ma wajen hausa ya shafe fuskarsa da tofin idan kuma wani wuri ne ma yake ciwon idan aka ja mu a wazai din to sai a tofa hannu sai a shafa wajen eh amma wancan ma fa ba ba laifi bane gurin yana ciwo ka tofa tof tof tof ka tofa wajen shi ma ya yi eh duk ɗaya ne Yeah. Mm, na kabir. Mm. Yawwa. A'a. Ai ai an ji a rabin maru. Ai an ji na ce masa ai an ji. Mutane sun ji ai da abin da aka ba. Eh. ai abu ne ya faɗa da mutum ne ya faɗa kuma aka yi ta yawo da shi a midiya aka yi ta yi a'a ba wa'azi ba ne wannan ai ba wa'azi ba ne ai shi yasa da'iman nake daɗa jan hankalin yan uwa wato a kula da rediyo ba kowane abu za a buɗe a ji ba Eh, ba ma irin mata da yara a gida ya kamata a nusashe su ba irin wato ko da sun bude sun je ana make murya ana jan aya ko kuma wato ana ta wa'azi ƙara lawo ƙara rasulullahi sai su ɗauka wa'azi ne da za a yi amfani da shi a ya kamata a faɗakar da mata da yara irin wa'azin da ya kamata su ji a rediyo abin da ya sa musiba ita ce su wa'annan mutane masu irin wa'annan ra'ayin sun samo kuɗaɗe ta wurare daban-daban sun sai filaye a gidaje kan ka ji namu ɗaya sai ka ji nasu biyar kan ka ji namu ɗaya sai ka ji sai- duk tashi an ka buɗo sai ka buɗo nan ka ji su ka buɗo wancan ka ji su sai ka yi ta yi kafin ka samu namu mutum ɗaya to saboda haka sun mamaye wa'annan kafofin yaɗa labarai kuma kafofin yaɗa labaran nan suna da tasiri cikin gida mata dan fulani a daji yana kiwo rediyo shi a hannunsa ko ina dai rediyo ga ta nan to shi yasa muke cewa ya kamata abin da za mu iya yi iya ikon mu na faɗakarwa to mu faɗakar iyalanmu ya kamata domin allah cewa ko an fusa ku wa ahalikum naran ko to ka gani sai ku a nuna wa kowa ya nuna wa iyalansa wannan haƙƙi ne akan kowa ba iyalan kai ana karatu daban-daban a rediyo ba amma fa ba kowanne za ku saurara ba ba kowanne ba domin ba su da hankali ba su da ilimin da in suka ji wata barnar za su iya warware ta ba su da shi ba su da wannan to wani abun kuma tun da ba ilimin idan wani abun ya shiga ya riga ya shiga kwalwa to fitar da shi kuma aiki ne to shi yana tun da farko ma ka a bar su masu masu su saurari rediyon Eh, a binciko haƙƙi ne akan mu bu bincika wace rediyo ce take sa irin mutanenmu da ce ko rediyon kaza ko rediyon kaza ita tana sa mutanenmu sai mu bincika lokacin to kun ga in za ku ji karatu karfe kaza za ku kunna wane ne yake bayani shikenan amma ba kawai in an tashi da safe a balla rediyo shikenan a ji wani abun ma ka ji jafa'i Eh, a faɗi abu wani abun ka ga ana kyalkyala dariya sai ka ce sai ka ce ba karatu ba ka gani to shi yasa nake gani ya kamata maganin da za mu yi kawai mu yi wa 'yan- wanda muke da hannu a kansu mu ja hankalinsu wajen sauraron rediyo Eh, mu ja hankalinsu kwarai da gaske to ma kabiru sanin hadisin su ai duk da'awa ce ma kabiru ai inda an yi duk matsalar da ake cewa a kawo hadisi da ana yarda da hadisin wasu abubuwan tiri da ba a yi su akwai abubuwa yanzu tawassulin makaho ba buhari yake ba ka manta shi tawassulin makaho makaho da ya zo gun manzo Allah manzo Allah ya koya masa ya tawassuli da shi zai warke ai a buhari yake to sun yarda da shi ba su yarda da shi ba kuma ga shi a buhari kuma in ka taɓa su sai su ce buhari ai wato ta wani malami da yake cewa mun shiga wani irin zamani cewa duk waɗanda suke da'awan malanta in suka ji nassin da ya dace da ra'ayinsu sai su ce wannan marfu'i ne in sun ji wanda bai dace ba sai su ce wannan da'ifi ne shikenan duk abin da za a faɗa mun bai dace da su ra'ayinsu ba ba su- ba sa jin daɗi ba zai musu daɗi ba ko mun gaske su sai su ya wannan hadisun da ibn to kaga kaga ko wannan ai an shiga ne a dai a dai a dai lura sosai iyali a sanar da su irin rediyo irin rediyon da za su bude su saurare Mm, Allah ya mana magani insha Allah an yada a cikin midiya wai an ce wai yau za a yi sauka Buhari to ba yau ake sauka Buhari ba ya kamata duk wanda za su yada irin wayannan su zo su yi tambaya sai su tambaya yaushe ne za a yi saukar buhari sai mu gaya musu gasan da ake yi amma tun zamanin shehi ai ba a taɓa saukar buhari ran 25 ba shehi ranar 28 yake saukar buhari idan aka yi saukar ashan ran 26 a yi saukar tafsiri 27 ran 28 a yi saukar buhari haka kuma halifa ya zo ya karba haka yake yi shi to saboda haka in za a faɗi abu sai a tambaya a ce ya yaushe ne kaza sai a sanar da mutum sai ya yada amma ba kawai mutum ya shaci abu kawai ya ya yada ya faɗa ba wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace fatiha salatul fatiha الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على ولا فاتح الخاتم المعصوم لا تبتل لنا بها لا تسير وتقلب لنا بشر وتأسير تكون لنا بها واليوم نسير سبحان ربك بذات ما يصفون السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين